أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم عشرين دقوق قوة ربيع الثاني hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1433 wadda ta daidai da 15 ga watan 17 ga watan uku na shekara ta 2012 ta miladiya za mu tashi darasi na 58 a cikin karatunmu na al'iziya na sheikh abul hassan ashadili rahmatullahi alai muna ci gaba da a fasali da muke yi akan sunan mu'akkada sunnoni waɗanda suke masu ƙarfi kamar yadda suka zo a cikin shari'a za mu tashi arrabi'a arrabi'a wato ta hudu daga cikin waɗannan sunnoni waɗanda yake su ne masu ƙarfi wadda ke ita ce ta ƙarshe dama mun ambata cewa a sunan mu'akkada sunnoni masu ƙarfi guda hudu ne to ta hudu din yace salatul istisqa sallar neman shayar da ruwa al istisqa duk wata kalma da kaji a larabci an sanya mata alif da sin da ta wato hamzatul wasl da sin da ta to ta nema ce kamar al-istighfar neman gafara al-istishfa neman waraka al-istisqa neman shayarwa saboda ka duk wani abu istif'al neman wannan aikin ne to abin da ake nufi da al-istisqa shine neman wato a shayar da neman samun shayarwar ruwa wanda neman samun shayarwar wato shan ruwa daga Allah kenan ake nufi yayin da aka samu fari yayin da aka samu farin a gari to an shar'anta a yi al-istisqa kuma istisqa din nan kamar yadda sunna ta nuna a ne wato ya afko nau'i daban-daban daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin istisqa din da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi addu'a kawai akan mimbari yayin da yake hudubar juma'a wani lokacin da yake cikin hudubar juma'a wani mutum ya zo ya ce masa ya rasulallah a iyali sun halaka arziki ya tafi hanyoyi sun yanke ba a iya fita saboda rashin abinci ka roƙi Allah kan Allah maɗaukakin sarki ya shayar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan mimbari ya ɗaga hannunsa a ana zai ke cewa har sai da aka ga wato farin wato farin hamatarsa saboda mubalaga da yana daga hannu tunda an sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya ridai mayafi saboda haka idan ya daga hannunsa zai iya fitowa karkashin hannunsa zai iya fitowa ta karkashin ridai saboda mubalaga da yana daga hannu saboda mubalagan ne ma har ake cewa zuhuruhuma wato bayan tafin hannun nasa nahwa samai shi yasa waɗansu da suke ganin kan cewa in za a yi addu'ar neman shayar da ruwa kifa hannu ake yi za ga waɗansu sun ɗauki wannan fahimta to ibn taymiya ce wannan kuskure ne mubalaga ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajen daga hannunsa har sai ake ganin bayan hannun yana kallon sama amma ba juyawa yana kallon haka ba kamar yadda waɗansu suke tsammani cewa haka ake addu'a neman roƙon ruwa to kun ga wannan na farko kenan yayi addu'a akan mimbari yana yin wannan addu'ar ana zai ce wala fi sama'i wala wallahi laysa fi sama'i mithlu sahaba أو ليس في السماء ليس في السماء السحابة باب وني جرجيجي السماء yace sai suka ga wani girgije ya taho min nahwi sal'in wato dutsen sila kana fitowa daga babu salam daga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a yanzu in ka kalli gefen dama dutsen da zaka so magani shine dutsen sila shine mafi kusanci da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ga girgije ya taso daga nan wajen ruwa ya aka fara ba su je gida ba sai a cike daga sallar juma'ar da ya addu'ar ba su shiga gida ba sai a ciki to wannan nau'i na farko kenan nau'i na biyu kuma shine na a fita masallaci a fita wato filin idi ko kuma cikin sahara a fili dai a je a yi sallah a sannan a yi addu'ar roƙon ruwa wanda shine zamu shine wannan karatunmu na yau nau'i na uku kuma shine addu'ar kawai ba tare da wato an fita wajen roƙon ruwa ba ba kuma tare da an yi akan hudubar juma'a ba ai mujarradin addu'a wajen roƙon ruwa shi ma wannan imamu shafi'i ya tabbatar da da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai hadisai da aka rubuto akan haka to amma wannan babin ya yi iktisari ne akan nau'i na biyu shine roƙon ruwa da ake yi ta hanyar sallah da take daga cikin sunnonin salloli ne wanda dukkan malamai na hadisi da na fiqhu suna ambatanta a cikin littafansu a dukkan littafi zaka ga kusan wannan shine babin da ake karewa na bayanin salloli a a yawa yawan tafai daga nan sai a biyar da shi kuma da abin da ya biyo baya na babun sallar jana'iza eh wannan za mu zo yana daga cikin sunnoni ba sa za mu zo shi insha Allah wajen bayanin sa kansa wannan dai wato iktisari ne akan cewa shi istisqa ba wai kawai ana yin sa bane in an yi sallah ba sai an yi sallah ne sanya sallar roƙon ruwa bane ake yin roƙon ruwa za a iya yin roƙon ruwa to akwai mota nambar shanono AG biyu biyu biyar shano SNN Allah ya rufe waɗansu a ‘yan uwa wanda za su fita mai wannan motar ya je janye domin samu fita. Ba sai an yi sallah da roƙon ruwa ne ake roƙon ruwa ba. Za a iya roƙon ruwa ta ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi da suka tabbata ta sunna. A yi addu'a a wajen sallar juma'a ko kuma a yi addu'a kawai ko kuma a yi sallah ɗin wanda yake duk sunna ta zo da waɗannan. وتكون لأجل إصلاح الزرع أنا إن سلر روكان روا دومن نيمن أكيوتة نومن سامن كيوتة أمفانون غونا wato ba a kyautata amfanin gona ya zama tokan cewa an samu shuka ta miƙe ruwa ya yi jinkiri ba za a iya shuka ba kaga za a nemi roƙon ruwa domin ruwa ya sauka a yi shuka ko kuma an yi shuka ruwa ya yanke za a yi roƙon ruwa domin a sami ruwa ya sauka shuka ta miƙe ta inganta aw li shurbi hayawani adami ko kuma domin wato dabba wanda yake mutum ya samu abin da zai sha wani yana bayanin sababin da ake sallar roƙon ruwa ne wato shine dai fari din in ya zama kan cewa ruwa ya yanke babu inda za a samu ruwa kuma ruwa mun san shi Allah madaukakin sarki ya sanya shi daga sama ne wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun idan ruwan saman nan bai zo ba na koramai ba za su gudana ba idan na koramai ba su gudana ba wanda yake nitsewa a ƙasa wannan an yi haka za a samu na rijiya ba za a same shi ba saboda haka ruwan dai na sama shine masdarin arziki to idan ya zama to kan cewa ya yanke to ana yin sallar roƙon ruwa saboda shi to tunda wannan shine sababi akwai sharadi ga wannan sababin ko ko babu sharadi me sharadi sababin kenan shine sababin dalilin da yasa ake yi to akwai sharadi ga wannan sababin yanzu kaga kamar sababin yin sallah azhar shine shigan lokaci amma sharadin ta sai an yi alwala ko ba haka ba sharadin ta sai da alwala ba kawai da kace lokaci ya shiga barin tashi yin sallah ba sai alwala ba to in aka samu fari shine sababin akwai wani sharadi da aka gicciya ba za a yi ta ba sallar sai an cika wannan sharadin na'am to doctor bayanin sharaɗin shine waɗansu malamai sun ce sai idan shugaba ya ba da izini wato sai sarki ya ba da izini sannan za a yi sallar roƙon ruwa amma in bai bara ruwa ba za a yi saboda abu ne na jama'a amma wannan ƙaunin za'ifi ne dama wannan ƙaunin far'in a matabar Imam Ahmad ne kawai malikiya ba su magana a kansa ba shafi'iya ba su magana a kai ba hanafiya ba su hanafiya su ba sa sallar roƙon ruwa a matabar Imam Abu Hanifa so roƙon ruwa addu'a kawai ake ba a sallah wannan ko yana ɗaya daga cikin wato abinda akan samu a mataba ya saba sunna inda ba a waiwayin mataba tunda sunna ta tabbatar ba za ka ce abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba kace kai kuma ba za ka yi ba saboda mataba ka tace ba a yi ba su magana ake ba imam amma tabar imam ahmad shine ake da kauli riwaya biyu waɗansu suka ce sai da sharadi da sharadi sai idan shugaba ya ba da izini ai in bai ba da izini ba za a fita ai ba waɗansu kuma suka ce a matabar imam ahmad din a azai ko ya ba da izini ko bai ba da izini ba ba sai an nemi izinin sa ba daga an ga an so samun alamun fari to mutane za su iya haduwa su yi sallar roƙon ruwa za su iya haduwa su yi sallar roƙon ruwa wanda yake wannan shine abin da yake shine mashhurin mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal Allahumma illa lokacin da ake gudun fitina in ana gudun fitina a to maslaha addinin musulunci ya zo da maslaha to maslaha sai a ga maslaha takan hukunta sai a sanar da sarki kamar yanzu mu anan an riga an saba cewa yawanci sha'anin roƙon ruwa sarki shi yakan ce a je a yi roƙon ruwa ko a tara mutane a masallaci a yi karatun alkur'ani ko kuma a yi sallar wanda yake an daɗe ba a yi irin wannan ba a yi sallar roƙon ruwa ba wanda muka sani an daɗe ba a yi sallar roƙon ruwa ba ko farin ne bai tsananta ba amma dai ba a ba da wanda suke da wanda suke wanda suke da wayo a kusan ƙarshen ali a ƙarshen 60 60 din nan ko 69 ne ko ko ina jin 68 ko da tara an yi sallar roƙon ruwa wanda wannan filin inda secretariat take inda inda high court yake centralman centralman nan ake zuwa ake sallar roƙon ruwa a ƙasa haka sarki ya tako tare da da da lokacin limamin Kano Malam Dalhatu shine liman haka aka tako aka toho da malafa akan sarki aka zo aka yi sallar roƙon ruwa bayan nan ma an bayan nan ma bayan nan ma an sake yi a filin idi yanzu a filin idi aka yi to in maslaha ta hukunta kan cewa dan saboda tunda ana yin ta a cikin jam'i kuma ana fita a tara al'umma saboda haka san alama ce daga cikin alamomin al'umma kuma haɗin kai yana da muhimmanci duk abin da zai nuna musulmi kan cewa kowa gabansa yake yi ba a san sa kowa ya kama gabansa ba a san sa a cikin musulunci so ake a haɗu to duk da yake baya daga cikin furu'in mazhabar imam ahmad imam malik kan cewa sai da izinin liman sai da izinin shugaba ake yi amma akwai maslaha wannan zai zamanto abu ne wanda yake shari'a ta yarda da shi in akwai maslaha akan samun izinin sarki kafin aiki wanda yake wannan shine aula saboda wato haduwar kalimar musulmi aw ghairihi ko wani daga cikin wannan sababin to wannan kun ga an yi bayanin sababinta an yi kuma bayanin sharadi to sai sifarta wa sifatuha sifar wannan sallah ka sa'irin nawafili kamar sauran nafilfili ne raka'atani raka'a biyu ake yi yajharu fihi ma bil qira'a liman yana bayyana ƙira'a a cikinsu waɗannan raka'o'i biyu da ake yi haka ya tabbata a cikin sunna annab sallallahu alaihi wasallam hadisai da suka zo na annab sallallahu alaihi wasallam ya fita yayi sallar roƙon ruwa akwai hadisin abdullahi ibn zaid al-mazini al-ansari wanda ya ruwaito cewa mutane sun kai ƙara fari wajen annab sallallahu alaihi wasallam sai musu alkawarin rana da za a fita a yi sallar roƙon ruwa ya fita a hadisin aisha ta ce hina bada hajibu shamsi yayin da wato yayin da yayin da giran rana ta bayyana shine ma'ana rana ta gama fitowa lokacin nan ya fito lokacin da ai rana ta soma fitowa girarta saman ta kenan rana ta soma fitowa kenan lokacin ya fita ya zuwa ga masallaci yanda zai zama to lokacin da zai isa masallaci lokacin halaccin nafila yayi tunda daga rana ta soma fitowa a to lokacin hani ya kusan karewa sai suka ce sai a cikin dukkan hadisan sun suka yi ittifaki akan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'a biyu kuma ya bayyana qira'a a cikin sallah wanda yake wannan shine sunnar dama dukkan sallah da za a haɗu a yi ta da rana dukkan sallah da za da al'umma za ta haɗu wajen yin ta in dai da rana za a yi ta za a bayyana qira'a kamar yadda aka yi a sallar juma'a kamar yadda aka yi a sallar idi kamar yadda muka gani a sallar kusufi to haka dalika sallar roƙon ruwa ita ba ana bayyana ƙira'a to sai dai malamai suka yi saɓani raka'a biyu ɗin nan za a yi ta ne raka'a biyu kawai kamar yadda ake yin sallar juma'a raka'a farko a karanta fatiha da sura raka'a ta biyu ma a karanta fatiha da sura ko ko za a yi ta ne kamar yadda ake yin sallar idi tare da yin kabbarori wato a raka'a farko ai kabbara bakwai a raka'a ta biyu ai kabbara biyar to malamai sun yi sabani mazhaba biyu mazhabar malik shine raka'a biyu za a yi ba inda ake sallar idi ba babu kabbarori domin hadisin da hadisan da suka zo a cikin bukhari ba su magana haka kuma shine hadisan da Malik dama Malik shi ma ya ruwaito waɗannan hadisai a na yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan sallah saboda haka ba za a yi wata kabbara ba bayan kabbarar ihram sai dai a karanta Fatiha da sura mazhaba ta biyu tace mazhabar Imam Shafi'i da Imam Ahmad a zahirin mazhabarsa cewa za a yi ta kamar yadda ake sallar Idi ne kuma ko yanzu a Saudiya haka suke sallar roƙon ruwa don da ya sallar roƙon ruwa a Saudiya zai gani haka suke yi kamar yadda ake sallar idi ake kabbara farko in aka yi a raka'a farko in aka yi kabbara sai an yi kabbara guda bakwai sannan ai kara'a sannan sannan liman ya karatu sannan a raka'a ta biyu ma in aka dago sai an yi kabbara biyar sannan liman ya karatu dalilin su shine cewa akwai hadisin abu cewa Abdullahi ibn Abbas haka yake yi kuma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar roƙon ruwa ka salatul idi kamar yadda yake sallar idi kamar yadda yake sallar idi to suka ce da suka ce kamar tunda an ce kamar yadda yake sallar idi yadda yake sallar idi ko akwai kabbara akwai kabbarori saboda haka sai suka dauke shi a haka su kuma su imam malik suka ce ai da yace kamar yadda ake sallar idi yana nufin a lokacinta da kuma sifarta wajen bayyana qira'a da kuma cewa raka'a biyu ce da kuma cewa babu kiran sallah babu iqama amma ba wajen kabbara ba to da kun ga akwai ihtimali kenan akwai ihtimali to ne ne rajihi na mazhabar Imam Ahmad amma idan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi ta kamar yadda yake sallar Idi Aisha duk da yake za a iya cewa ko da ke ba abin da zai hana Aisha ta halatta tunda maza da maza da mata duk suna halatta da ta bayyana tunda ta saba sauran salloli Abdullahi ibn Zaid da ya ruwaito wanda yake shine umdar hadisin da ake dogara da shi wajen salatul istisqa shi ma da ya faɗa to kasancewar ba su faɗa ba wannan dai matsala ce wanda yake gaskiya khilaf din a ciki yana da karfi kuma kowanne hujjarsa tana da karfi yana da ihtimal ba nasi bane ba nasi bane gaskiya ne ba nasi bane dan ibnu abbas ya ce kamar yadda yake sallar idi yana nufin hatta wajen takbirat sai ba nasi bane akan wannan eh bayan fada yayi wanda abin da ya fada din zai iya dauka cewa yana nufin tunda in kace wani yayi kama da wani zai iya zamantowa yayi kama da shi 100 bisa 100 zai iya zamantowa 90 bisa 100 zai iya zamantowa 50 bisa 100 kai 10 bisa 100 ma zai iya zamantowa saboda haka da yace yayi ta kamar yadda yake sallar idi ba yana nufin tayi kama da sallar idi ta kowace fuska ba lalle bane ba nasi ne akan wannan to tunda ko akwai ihtimal sai a koma asali sai a koma asal asal shine asali shine yayi yayi taraka a biyu wanda dukkan hadisan sun yi ittifaki a haka har da ibn abbas sun yi ittifaki akan na biyu qadru zahir abin da ya karo akan wannan shine ana yin ta kamar da yayi sallar idi wajen yin takbirat ko ba a yin ta kamar haka to wannan shine mahallul khilaf to wannan ba za a kai zuwa ga wannan ba sai da yaqini ko babu yaqini akan wannan matsala sai mu tsaya tare da asal saboda haka ta wannan fuska za ka ga matabar malik tana fin rinjaye wanda yake kuma ita ce mazhabar malamin hadisi Ishaq ibn Rahuya da Abu Thawr daga cikin malaman hadisi na mazhabar Shafi'iyya to yajharu fihi ma bil qira'a mun ce zai bayyana qira'a wa in surori zai karanta wajen karanta surori waɗansu sun yi annan sai kuma suka yi amfani da hadisin Ibn Abbas suka ce Ibn Abbas tunda yake kamar sallar Idi saboda irin surorin da ake karanta wajen sallar Idi haka za a karanta a raka'a farko a karanta sabbi a raka'a ta biyu a karanta halata alal insan waɗansu kuma wanda yake shine zaɓin mazhabar shine zaɓin waɗansu malamai na mazhabar malik shine za a karanta wa shamsi wa duhaha da wallaili idza yaksha saboda an ruwaito daga fi'ilin abdullahi ibn umar amma az-zahir tunda ba kayyade ba kuma ba ayyana ba a sauran hadisan duk surar da mutum ya karanta tayi duk sura da mutum ya karanta ta Imam Shafi yana cewa yana cewa mustahabbi ne a karanta inna arsalna nuha inna arsalna nuha ila qaumihi saboda saboda ambatan wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara saboda janibin wannan yace a karanta ta a cikin sallah zahir da yace a karanta ta kaga za a raba ta biyu kenan a raka'a wato rabi a raka'a farko sai rabin a raka'a ƙarshe kowanne dai mutum yayi yayi to a nan iyakar abinda malam ya ambata kenan bai akwai sauran masail da suke da alaka da sallar roƙon ruwa wanda nan malam bai ambace su ba na farko shine huduba an yi mata huduba ko ba a yi mata huduba kuma idan an yi mata huduba huduba biyu ake mata kamar ta juma'a ko ko huduba ɗaya kawai ake mata kamar yadda ake hudubar wa'azi to duk wannan matsala ce wanda yake akwai sabani tsakanin malamai a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun bayyana kan cewa yayi huduba hadisin Aisha ta bayyana cewa yayi huduba haka zalika hadisin Abdullah ibn Zaid a cikin Bukhari ya bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi huduba da haka ya zama to shine zabin waɗansu mazhabobi daga ciki hadda mazhabar Imam Ahmad ke cewa liman zai yi huduba kuma a cikin hudubar ana so ya mutane wa'azi ya mutane wa'azi a cikin hudubar bayan yayi hudubar a kuma wanda ko da ko a cikin muwatta ma Malik ya ya ambaci wannan cewa zai yi huduba har ake cewa maimakon kabbara da ake yi a hudubar Idi sai a baddala ta da istighfar a buɗe hudubar da istighfar bayan an yi godiya ga Allah inda maimakon a yawaita kabbara kamar yadda ake a kabbarar hudubar idi sai a yawaita istighfari a ƙare a fara da istighfari a yawaita istighfari a cikin hudubar a ƙare da istighfari saboda shi yankewar ruwa fari hukuba ne daga Allah jalla wa ala kamar yadda Imam Bukhari ya ce ya kauye kulla babi kan cewa sababin saukar fari shine intihaku maharimillah keta wato iyakokin Allah saboda haka ma abinda kuma zai zai kawar da wannan shine istighfari to bayan huduba da istighfari a bayan huduba to kuma sai ayi addu'a bayan liman ya gama huduba kuma yanda yazo a hadisin Abdullah ibn Zaid sai kuma ya juya kuma hudubar ba akan minbari ake ba domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a fitan masa da minbari ba mustahabbi ne a yi wannan sallar a waje ba a masallaci ba dalili saboda ana so mutane da dama su halarta ana so mutane da dama su halarta maza da mata da yara har mata ma su halarta domin su yi addu'a hatta ahlul kitab idan suka ce a basu su halarta a ce su zo amma a keɓance musu waje da za su tsaya su ta su addu'a haka malige ce amma ba za a keɓance musu rana ba ba za a ce to mu za mu ranar litinin ko ku yi ranar lahadi sai dai a yi hannu ɗaya me dalili ahsan dakka saboda kada kada abu ya dace da kaddara ya zamanto saukar ruwan a ranar addu'ar su ne sai mutane su fi su ce a kai ashe fa wajen ila su ma fa nasu daidai ne to kuma Allah ba ruwan su man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay wanda Allah ya so ya fitne shi ba ka baka da iko kamar da ke komai a kansa Allah yana shi Allah bai damu ba kan cewa duk mutane su mutane ga baki ɗaya sun kafirta wannan ba zai rage komai a cikin mulkin Allah so haka Allah zai iya kawo jarabawa da za ta rikitar da mutane duk a ƙaƙi imani da Allah ba ruwan Allah shi zai kawo wani kuma a cikin yin haka akwai hikima a wajensa da ya haka ɗin to amma mu ba za mu so haka ta faru ba saboda ba masu fitina ta faru ga masu raunin imani saboda haka wannan malaman malikiya da hanafiya da da hanabila sun yi nasi akan wannan a keɓance musu wuri kada a keɓance musu rana domin su zo in suka yi addu'a a inda aka keɓance musu rana suka ce ran lahadi za su aka yi ruwa ranar lahadi sai a ce to kaga wannan sai mutane su ɗauki da wani amma idan aka yi duk a rana ne ba a san wanda yake a mun san dai kafan Allah yana karɓar addu'a domin shi Allah yana karɓar addu'ar kafiri Allah yana karɓar addu'ar kafiri duk da yake duk da yake da niyyar zai koma kafirci amma Allah yana karɓar addu'a fa idza rakibu fil fulki da'a Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-bar faminhum muqtasid idan suka hau cikin teku sai su roki Allah suna masu ikhlasi wajen addu'a gare shi idan ya tsirar da su wato ya amsa addu'a ta su falamma najahu yayin da ya tsirar da su wato bayan ya karba addu'a ta su faminhum muqtasid sai ga wani daga cikin su wanda yake mai kaucewa ga da'a to da Allah yana kuma shi Allah ya ce amman yujibul mutarra idza da'a wanda yake amsa addu'ar wanda yake cikin matsananciyar bukata in ya roke shi wanda yake cikin matsananciyar bukata mantawa yake da komai sai Allah sai roki Allah kuma Allah yana amsa addu'arsa ko ba musulmi bane ko ba musulmi bane ya kamata mu san wannan mu fahimci wannan kuma kasancewar an yadda ahlul kitab ahlul bin masu zo su ma sai addu'a ba wai an ce kan cewa an inganta addinin su bane a'a saboda an kyale su sai addini daga cikin kyale su sai addini shine a kyale su sai ibadar su kuma sun ce wannan ibadar su ma za su yi ta domin neman roƙon ruwa kuma suna zaune cikin al'umma ɗaya tare da musulmi a zama na alƙawari saboda haka sai a yi kirarin su akan wannan amma a cikin ikirarin su akan wannan a yi shi ta hanyar da ba zai zama to akwai wato kawo barna ga al'ummar musulmi da addinin musulunci ba kawo barna din shine zaman to kancewa ba su dama a ce su zo su ba su a wata rana ta daban dan a nuna kan cewa dan wannan zai iya zamantowa kamar abin da zai nuna ingancin wato tafarkinsu bayan kuma mun san da yaƙini kan cewa tafarkinsu ba ingantacce ba ne to wani yana ɗaya daga cikin fa'idar yin sallar idi a fili ba a masallaci ba domin a cikin sallar idi hatta hatta hatta ahlul kitab ahlul dhimma za su iya zuwa sai dai su keɓance su su tasu addu'a in ku a masallaci ne ba za a kyale su su shigo ba to don haka tunda a fili ake ba a fita da membari sai dai liman zai tsaya ne akan kafafunsa a tsaye zai tsaya ya hudu ba sannan a tsaye zai yi addu'a bayan yayi hudu ba to sai ya juya ya fuskanci alƙibla in ya fuskanci alƙibla sai ya juya mayakunsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanye da wani gwado an san gwado ai ko gaban barko yana sanye da gwado sai ne sai ya ɗauko kokarin ya ɗauko ƙasa ya juya shi ƙasan ya dawo sama an fahimta ya juya shi ya zama to kasan ya dawo sama kun ga ya koma baibai kenan sai ya masa nauyi saboda haka sai ya kyale shi sai ya juya shi kawai ya maida dama ya koma hagu hagu ya koma dama wannan an ce tafa'ul ne abinda ake nufi tafa'ul shine wato alamar samun amsawar Allah wato kauna na kan cewa kamar yadda na juya wannan tufartawa to Allah ya juya halinmu daga halin tsanani zuwa halin sauki wannan tafa'ul ne sannan kuma waɗansu malamai sun ce wani ɗaya daga cikin attabarru ya ɗaya daga cikin nuna wato kaskantar da kai domin yayin da mutum ya juya tufarsa dama ta koma hagu kaga ta zama to bai bai kenan ko ciki ya dawo waje to wanda yake wannan yana ɗaya daga cikin alamun nuna kaskanci da wato wulakanta kai wanda haka ake so mutum ya zama to kan cewa ya nuna bukatuwarsa da kaskancinsa ga Allah domin haka Allah yake so yayin da ya ibtila'i walaqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarrun haqiqa mun rike su da azaba basu maskana ba basu nuna bukata ya zuwa ga ubangijin su ba wato basu nuna kaskanci ya zuwa ga ubangijin su ba basu tadarrui ba shine tadarrui mutun ya ya rinka wato a a a kira ga Allah da zuciya wata ke karyayya yana magiya da karyayyar zuciya ta nuna wato ban tausayi da bukata to abin da Allah yake so kenan yayin da ya yi jarabci mutane da bala'i da ibtila'i to sai ya daga hannunsa yana addu'a mutane su ma sai su daga hannunsu to idan suka daga hannunsu su ma addu'a za su yi ko ku amin za su yi da addu'arsa na'am a wajen imam malik liman yana addu'a su mutane suna addu'a su kowa ya nasa shi yasa ma a asirce ake yin addu'a haka yake wajen imam malik kowa ya tasa addu'a ko wannan shine mazhabar imam malik ta wajen kunut wajen kunut a asirce ake yi saboda addu'a ce liman ya kunut yana yin addu'a a asirce kowa ma yana yin addu'a a asirce imam shafi'i shine yake cewa ya addu'a ya bayyana mutane suna wanda yake ji ya ce amin wanda baya ji ya tasa addu'a waɗannan waɗannan waɗannan kaga yana ɗaya daga cikin yana ɗaya daga cikin abubuwan gurgubin jahiliya da ya mana saura ba amma ai da daddare suke yin nasu ba wajen sallar lokacin ruwan ba su cewa hallar ba ruwa to a shahidi haka ake so a addu'ar idan liman yayi addu'a mutane ma kuma suna yin addu'a in suna jin addu'a su ce amin in kuma ba sa ji wanda kuma baya ji kowa ya yi da kansa saboda haka liman sai dai saboda rashin sani waɗansu mutane idan liman ya juya musamman in yanda ake yanda ake da yawa a cikin al'umma haka in ya juya yana addu'ar mutane ba san ma addu'ar ake ba sai su ɗauka ana gama hudu ba tafiya za a ko yanzu lokacin ne za a yi sallar roƙon ruwa tunda ita sallar da aka yi tawassuli ce an kaddamar da an kaddamar da ita ce ita ce shimfiɗa ta neman buƙata ita ce tsanin lokacin da za a faɗi buƙatar sai mutane watakila su ɗauka kan cewa an riga an gama an gama addu'ar sai su yi tafiyar su in ba sa ji in suka in liman yayi a asirce inda mutane za su amsa to ala ayi hali shi yasa ma wato wannan shine yasa a matabar Imam Ahmad ake da aqwal game da wannan riwayat ne waɗansu suka ce mutum yana da zabi in ya so ya ce amin a addu'ar liman in ya so kuma ya ce ya tasa addu'ar yayin da liman yake addu'a wata riwaya a matabar Imam Ahmad suka ce in ana jin sa a ce amin in baka jin sa kai kai taka addu'a wata riwaya aka ce sawa'un kana jin sa ko baka jin sa kai taka addu'a saboda ka jin riwayat ne wata riwayar kuma tace duk wanda mutum yayi yayi saboda kowanne yana da fuskarsa a cikin shari'a shi yasa za ka in ka ga irin wannan sabani ya faru a cikin malamai za ka ga kan cewa kowanne akwai asalinsa a cikin shari'a to a idan yana ɗaya daga cikin abin da ake so a yi a lokacin a yi umarni da yana daga cikin abin da ake so a yi a fita a cikin sifa ta kaskanci a fita cikin sifa ta kaskanci ba suka ta kaseta ba kamar fitar ranar idi ba da sababbin kaya waɗansu malamai har sun ce turare ma ba za a fesa ba amma amma amma babu dalili akan rashin shafa turare annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa turare kowace rana kuma shafa turare baya hana tawalo baya hana tawalo kawar da warin jiki yake musamman zaka shiga cikin jama'a wannan da haka babu babu komai a kan mutum shafa turare kamar da shekul usaimin malamu yake a yake cewa na'am sababbin kaya ya dan ji wani ya dan ji kwarai da gaske yana tafiya yana kallon kayan ba gaskiya ne shi yasa ake shi yasa din ba ai shi yasa ake tafiya da ayyuka irin ta ibi a fita ta nuna kaskanci ga Allah dan hali na bukata waɗansu malamai sun ce a umarci mutane su yi azumi kafin a fita azumi na kwana uku an babu dalili akan wannan domin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka yi kukan fari yayi mi'adi yace a haɗu rana kaza ga rana kaza za a fita bai ce mutane su ce su yi azumi ba kuma duk wani abu wanda sababinsa ya zo a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi umarni da shi ba idan kai ka umarni da shi ka zama kai bid'a inda sunna ne da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce aje ai azumi tunda ba abin da zai hana kasancewar bai yi ba ya nuna kan cewa wannan ba sharadi bane dan haka ba mustahabbi bane dan haka hatta abin da ake yi waɗansu suna sukan ce a yi sallar sukan sanya a suna suna la'akari da cewa ai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane uku ba a raddin addu'arsu daga ciki aka ambaci ne azumi to saboda haka sai su sanya a roƙon ruwa ranar lahadi ranar litinin ko ranar alhamis saboda masu azumin litinin da alhamis in aka samu da yawa suna yi wannan kamar za a samu da yawa a cikin jama'ar Allah yana karɓar addu'a su to shi ma wannan amai da shi dindindin haka ake yi zai zama to bid'a an haka kamar kasan Saudiya su haka ake ba a sallar roƙon in dai suka ce a yi sallar roƙon ruwa za ka ga ranar litinin ne ko ranar alhamis saboda kwakwadayin samun masu azumi ya zamanto suna cikin wanda za su yi addu'a ɗin duk da yake haka ɗin ne ana son masu masu azumi ana kaunar karɓar addu'a su to amma aka mayar da wannan istidraki ne game shari'a wato saboda rufe kofar bid'a a cikin addini a cikin addini tunda duk wannan abubuwa ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba bai ce a je a azumi ba bai ce a sa ranar litinin ko ranar alhamis ran da mutane suke azumi ba kawai ya bar shi mutlakan to a bar shi a cikin babu ala itlaqi wanda yake haka Imam Malik na biyu ana so a yi umarni da sadaka sawa'un kafin nan ko a lokacin musamman ma dai a lokacin hudu ba saboda Allah ta'ala ya ce inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin rahamar Allah kusa take da masu ihsani sadaka kuma ta daga cikin ihsani saukar ruwa kuma yana daga cikin rahama وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته shi ne wanda yake saukar da ruwa bayan sun yanke kauna ya yaɗa rahamarsa yaɗa ruwa da yake yi ya baza shi ko ina a shi ne yaɗuwar rahamar Allah wanda yake nuna kan saukar ruwa rahamar Allah ce to ita ku rahamar Allah tana kusa da masu ihsani kamar yadda Allah ya ce to da haka ake so a yi ihsani daga cikin mafi kyawun ihsani kuma shine sadaka kyautata ma bayin Allah mabukata kuma yawanci za ka ga akan yi umarni da ayi raddul mazalim wato duk wanda ya cuta ya mayar da cutar da ya yi ma mutane wanda ya zamanto ya ci amana wanda ya zamanto ya ci dukiyar marayu wanda ya zamanto ya ya abin nan ya yi algus wanda ya zamanto ya ci dukiyar gwamnati to don ya zamanto kada ya zamanto shi ne wake ɗaya ɓata gari sababin rashin karɓan addu'a to ya raddin mazalim ya mayar da zalincin da ya yi sannan sai a je akan yi umarni da wannan akan yi umarni da wannan wanda yake duk wani ya daga cikin abubuwa da suke kawo sababin samun ijaba to wannan shine a waɗannan su ne masail da suka zo a kan ita sallar roƙon ruwa a karanta littafi to akwai wata al'ada da ta tabbata a ƙasar nan yawanci in kafin a yi sallar roƙon ruwa akan sauke littafin ashifa littafin alƙabi'iya a shifa a waɗansu waɗansu ƙasashen kuma sahihul bukhari ake karantawa to wannan babu wani nasi akan wannan shi littafin ba a rubuta shi ba don samun saukar ruwa ko ba littafin tilawa ba ne kamar alƙur'ani to abin da ya sa nake ga suke yin wannan shine a cikin tarjaman bukhari an ce wani mutum ya yi mafarki cewa ai wani mutum suna cikin teku sai a ambaliyar ruwa ta zo suka rasa a ta kai su wani waje suka rasa inda za su je a saboda haka sai mafarki ana ce masa a cikin mafarkin ka karanta ka karanta sahihul inda da sahihul bukhari a ciki ba za ku nutse ba saboda haka sai duk inda zai tafiya sai tafi da sahihul bukhari au kama kal ina jin gade kisan ta haka take to wannan da kuma yin karanta shi kansa sahihul bukhari din na jin ko kisan wajen karanta sahihul bukhari ne to ina ga daga nan ne aka samu aka samu zuwa a karanta littafin ashifa saboda abin da ya kunsa na bayyana falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake tawassuli da shi komai yana komawa ya zuwa ga niyya domin shi karatun ashfa ibada ne in aka karanta shi amma asali dan a karanta shi dan a fahimci abin da ke cikin na haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan tilawarsa ba saboda haka idan aka kar idan amma abu ne abu ne wanda yake littafi ne wanda yake tunda sunna ya kunsa in aka in aka bayyana karatun sa wataƙila dai yana da yana da ma'akal tunda dai tawassuli ne da kyakkyawan aiki amma babu aula abin da ya fi komai ai tawassuli da shi shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar na sunna wani lokaci ba san abin da yasa waɗansu ake jinkirin fita ai sallar roƙon ruwan ba ko gani ake yi in aka yi ba ai sallah ba in aka yi roƙon in aka yi sallar aka yi roƙon ruwan ba a samu ijaba ba yakinin mutane zai yi rauni shi Allah madaukakin sarki ba a yi masa dole kuma ita addu'a babin ta maimaita ta ake annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne amma yana addu'a yana karrarawa in ya hau kan dutsen safa in ya addu'a sau uku yake maimaitawa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda ya addu'a ya sake maimaitawa ya sake addu'a ya sake maimaitawa ya sake addu'a kashi shi annabin Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kai ta addu'a maimaita ta ake sayyidina Umar lokacin da yake shawarar ya rubuta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafi kamar yadda aka rubuta Qur'ani wata ɗaya yana istikhara istikhara addu'a ce wata ɗaya yana ta yi gashi kuma shine bayan sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina Abubakar sai shi a wajen Allah jalla wa ala a cikin wannan al'umma to amma kaga yanda shi ma kansa din wata ɗaya yana ta maimaita addu'a kuma yanzu a nan a duniyar nan a yanzu zamanin nan da muke ciki yanzu kamar su kasan Saudiya haka za su yi ta sawa a yi addu'a a yi sallar a yi shuru ba ruwa sake yi shuru ba sa ba sa gajiya a yi har sai an samu Allah yana amsa addu'a Allah yana amsa addu'a saboda haka kamata yi kamata bai zaman to kan cewar a rinka ganin kamar yin sallah ita ce ita ce ita ce makura saboda haka bai kamata a kai wannan makurar ba a dai yi ta wani abu na daban a yi addu'a dai ta cewa a yi addu'a a yi addu'a bayan sallah da sauransu a yi ta sunnar shine aula a yi ta sunnar shine aula muda ba dan dai duba da maslahar haɗin kai ba sai mu ce kawai tunda dai wannan shine a far'in shine abin da yake shine mafi rinjaye a matabar Ahmad ba sai da izinin sarki ba sai kawai a haɗa sallah to amma saboda al-khilafu shar sabani mutum ya ratse ya saba ma al'umma shirri ba a son haka na'am eh gaskiya ne sukan yi kwarai suna yin addu'ar a cikin hudubar juma'a sannan kuma a yi sallah to idan ruwa ya yawa kamar yadda ya zo a hadisin anas da annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'ar aka rinka aka yi juma'a aka yi ruwa daga juma'a zuwa wata juma'a ba ga ba ga ba ga rana rana ba ta fito ba daga juma'a zuwa juma'a eh saboda haka wannan saboda haka aka ana a wata juma'ar ana hudu ba wani mutum yazo aka tambaye Anas shine dai wannan na wancan makon yace wallahi ban sani ba yazo yace ya rasulullah to dukiya fa ta halaka hanyoyi sun yanke duk ko ina ko zazzabo kwari ruwa ya zo ya tsare tsakaninmu da mutane kai addu'a Allah maɗaukakin sarki ya yi mana wannan ruwa. To an tambayi dai annas aka ce shi ne na wancan makon yace la adri. Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace hawalaina la alaina Allahumma hawalaina la alaina Allah ka zuba shi a ke a gefen mu ba a kan mu ba. Ala dhurubi ala dhirabi wal akam wa ala dhirabi wal akam wa manabiti shajar. Ka zuba shi akan wato jigawa da tudun ƙasa da kuma inda inda tsirrai suke fitowa saboda haka abin nan Anas ya ce sai gashi kawai sama a hadiri ya dare zuwa dama wani ya dare zuwa hagu sai ga sama ta dawo kamar bayan kwalba suka ga rana bayan kwana bakwai ba su ganta ba shine a wata riwayar ko da hadisin Aisha ne radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gani yace ashhadu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anni abdullahi wa rasuluhu na shaida cewa Allah mai iko ne bisa komai kuma na shaida cewa ni bawon Allah ne manzon sani salawatullahi wa salamuhu alaihi kun ga masana wanda ya san Allah kenan ba mai cika baki ba yace to kun ga yadda ake karban addu'a kun ga yadda ake kun ga yadda ake kafan alƙalami ya sifanta kansa da sifar ubudiyya salawatullahi wa salamu alaihi wa anni abdullahi wa rasuluhu ni kuma bawon Allah ne manzon sa ne salawatullahi wa salamu alaihi dan haka mu koyi irin wannan tawalu na manzon Allah salawatullahi wa salamu alaihi a irin wannan muqami da matsayin sa yake bayyana da aya mu'jiza take bayyana ta manzancin sa salawatullahi wa salamu alaihi baya dangana abin ga kansa yake dangana shi da Allah mu koyi irin wannan tawalu tare daga cikin irin to idan irin haka ya faru ana yin wata sallar ta abinda ake cewa al-istisha salatul istisha neman sahau neman yayewar hadiri akwai sallah da ake ta al-istisha eh na kama ake rusau mm kama ake rusau ana yin sallah ta a samu yayewa tsayawar ruwa kamar da ake neman sallah ta saukar ruwa kaga da cikin tafan fiqh da hadisi ba za ka ga an yi salatul istisha ba ba a wata wata sallah sai dai ayi addu'a shi yasa imamu shafi'i yace ana yin addu'a ne kawai akan mimbari lokacin sallah a lokacin sallar juma'a da kuma bayan salloli yace kun san a wajen imamu shafi'i ana addu'a bayan a a a madhaba su suna addu'a da sura jama'i bayan sallah bayan sallar farilla ba to shi imamu shafi'i yace kawai a tsaya akan yin addu'ar bayan sallar farla da kuma lokacin hudubar sallar juma'a kan Allah ya yi amma ba a fita a ce za a yi wata sallar kan Allah ya sayar da ba ba a fita ba a fita a sake yin wata sallar to to amma dai da wada wada mun karanta to da wai fasalin raka'atayil fajr na somi amma saboda kurewar lokaci za mu tsaya nan wannan shine karshen sunanul muakkada insha Allah tunda akwai tambayoyi bari mu amsa tambayoyi wannan tambayar sai yake cewa da Allah yana so ka bambance min tsakanin bakance alwashi alƙawari shin idan nayi alwashi bisa wani al'amari zai zama daidai da bakance ko alƙawari a bakance shine kai ma Allah alƙawari kai ma Allah alƙawari na kan cewar amma ka karate wannan alƙawarin da wani sharadi Allah idan kai min abu kaza ni kuma zan maka kaza kamar ka ce Allah idan ka bani aikin da nake nema ni kuma zan yi sadaka da albashi na na farko gaba ɗayansa eh saboda zafin bukata ka ce ka dade ba kai aiki ba kace Allah in dai ka bani aikin nan to albashin watan farko da za a biya ni gaba ki dai sadaka ne to wannan shine ake ce ma alwa shine ake ce ma bakanci to wannan wajibi ne ka cika shi alwashi ku da alkawari duk ma'anar su ɗaya shine kai alkawari shi wannan yana kasancewa tsakanin mutum da Allah da kuma tsakanin mutum da halitta idan kai ma Allah idan kai ma Allah alkawari to ya zamanto bakance idan ka rataya shi da sharadi in kai ma Allah baka alkawari in ya rataye da sharadi ya zamanto bakance idan kai ma Allah alkawari ya zamanto bakance kace ni ko Allah ni kuwa Allah nayi maka alkawari kan cewar bayan dukkan sallar farilla sai nayi sadaka to wannan ya zama to kai ba kanci ko da ba da wani sharadi ka saba to sai ka cika shi so idan kai ma Allah wajibi ne ka cika shi in kai ma mutum ma wajibi ne ka cika shi sai dai idan na mutum ne kai alƙawari kai ma mutum alƙawari idan dan game da haƙƙin mutum ne ba a yin kafara amma shi ba kance dan game da haƙƙin Allah in ba kai ba kana yin kafara amma na mutum in ba kai ba sai dai ka saba sai dai kai istighfari wannan shi ne bambanci tsakanin alkawari da bakance Allah ta'ala a'ala alaikum salam kwarai babu kyau tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annadar la ya'ti bil khair shi bakance baya zuwa da wani alkhairi inna ma yustahraju min al bakhil ana fitar da abu daga mai rowa mutum ne ya ce ba zai ma Allah ba wani abu sai Allah ya yi masa shi yasa aka hana amma in mutum yayi din kuma sai ya cika ba a san wato yana daga cikin abin da ibtida'an ba a san a yi shi amma kuma aka yi shi yana lazumtar mutum ba a so ka yi wannan tunda Allah madaukakin sarki ba sai kace zaka yi masa addu'a zai amsa addu'a ba sai kace zaka yi sarka da albashin ka gabaki ɗaya ba Allah zai sa a baka aiki gaba da kansa sai ya baka sai ya baka kawai daga cikin mahawin falalarsa sannan mutum zai iya sa mahaifiyarsa ta yi mara azumi domin biyan bukatarsa ya umarce ta ya ce ta biya mata abin nan ya ce ta yi masa addu'a in ita da kanta ta ce to bari ta yi azumi sai ta yi masa addu'a ko kuma ya ce abin nan ana yin tawassuli da azumi ma wajen karɓar addu'a sai to ni ko zan yi azumi ne maka addu'a babu laifi amma kada ya ce zai lizumta mata yin azumi kada ce zai lizinta mata yin azumi in Allah sai ya karba addu'a ta ko bata yi azumin ba ana yin hadaya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta sallar nafila wannan ba a taba ji ba a taba jin sa ba yana ɗaya daga cikin abinda Ibn Taymiyyah yake inkari cewa salaf ba sa yin haka ba sa yin sallah su ce ga ruhin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko su karatun alqur'ani su ce ga ruhin Annabi sallallahu alaihi wasallam in ko su salati ce ga ruhin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa wannan iyaka su yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati iyaka su yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati duk kuma dukkan alkhairi yana cikin bin magabata ne kada ka kirkiro wani abu wanda ba shi da asali a cikin addini malamai sun ce ba a yi ma wani sallah wani ba a yi ma wani sallah kuma a bina'an akan hadisi faɗin Allah ta'ala wa Allah sani insani illa ma sa'a mutum baya samun wani abu sai abin da sai abin da yake kokarin sa saboda haka mutum baya sallar sa ita ce kokarin sa mutum ba zai yi sallah ya ce zai ba mu wani wannan ladan sallah ballantana kuma mutum ya ce zai yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah madaukakin sarki da manzansa ba su yi mana umarni ne haka ba abinda suka umarce mu mu yi shine mu masa salati da sallama masa da salati da sallama idan zaka sanya dukkan lokacinka akan yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai haka sai Allah ya isar maka dukkan abin da yake damun ka a yafe maka dukkan zunubanka menene wajibcin mamu ya bude alkur'ani idan liman yana karatu shin za a iya yi a sallar farilla a sallar farilla ba za a iya yi ba a sallar nafila ne waɗansu malamai suka yi rangwame a sallar nafila waɗansu malamai suka yi rangwame yayin da ake tsawaita karatu mutum zai iya ɗaukan alƙur'ani ya rinka dubawa saboda suna ganin cewa riƙe alƙur'anin ba aiki ne mai yawa wanda yake ɓata aikin sallah amma al'aula kada mutum ne saboda aiki ne ƙarin aiki ne a cikin ayyukan sallah saboda yayin da za ka yi ruku'u sai ka nemi inda za ka aje alƙur'ani ko ka sa shi a aljihu ko kuma ka je ka sa shi kai masa kujera da za ka miƙa hannu ka ajiye shi duk wannan motsi ne harka ce wadda take baka cikin harkokin sallah so da barin sa shine yafi inda ba dan ma naji malamai suna fatawa da shi ba zahiri za ka kanta babu dalilin da mutum zai yi wannan amma malaman naji suna fatawa da shi cewa saboda maslahar sallah ne abin da yake abin da sun ce wannan aikin da mutum yake aiki ne domin maslahar sallah karin motsin da yake yi na gabobinsa wanda baya cikin ayyukan sallah suka ce abu ne da yayi shi saboda maslahar sallah kuma motsi aiki don game da maslahar sallah ya halatta ya tsaya eh to ai duk sun ce duk wannan aikin yana daga cikin aiki da ya domin maslahar sallah to a sallar nafila zai amma a sallar farilla ba su ban ji wani malami ya fatawa da wannan ba kuma babu dalilin da mutum zai a sallar farilla yace la yukallifu Allahu nafsan illa oh wai tunda bai haddace alqur'ani ba to ibn hazm ya ce sallar ta baci ya ce mutumin da ya rike mushaf yana sallah sallar ta baci ne sallar nafila to ban ga wannan far'in ba zan duba muhalla insha Allah wani ya ce dan Allah ayi wa ɗan uwa nasiha game da yin sura game da yin surutu a masallaci wasu suna suna so su yi karatu amma wasu sai su hana su bayan sallar bayan sallar magariba kenan eh gaskiya wato abin nan bai halatta ɗauka kamar ya a masallaci ba shi yasa sai na umar ya yi haraba domin mutane da suke so su yi hira su je su zauna a can su yi hira masallaci kuwa na masu sallah ne da karatun alkur'ani da zikiri da addu'a in mutum zai yi magana to su fita sai su je su yi a waje da ba ya cewa ba a halatta magana ba ne an halatta inda annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah asuba in yi sallah asuba sai ya zauna sai sahabbai su rinka hirar irin abubuwan da suka kasance suna yi a lokacin jahiliya suna dariya annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana murmushi bai musu inkari ba har sai rana ta fito sai tashi sallah raka a biyu sannan ya gida ya shiga gida to kaga wannan ya nuna kan cewa asali ya halatta sai dai dukkan abin da ya halatta ana kayyade shi da sauran sharuɗai na addini idan ya zamanto kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutane su bai su ɗaukaka murya da karatunsu domin za su cakuɗa ma masu sallah sallarsu don ya zo ya ga ko mutane suna ta karatu ko yana ɗaukaka murya ya ce ya ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum ku saurara mu kawo kanku ya hana su saboda kada su rinka cakuɗa ma juna karatu ya zama to kan cewa kana karatu hankalinka ya rikice za ka saurari karatun sa ne ko ka za ka saurari naka za ka mai da hankali kan naka karatu saboda haka ya hana su to idan a wajen karatu ne to min babu aula a hana ɗaukaka murya a wajen magana wacce ke ta duniya ba ta karatu ba kuma wannan shi din ne ya sanya sayyidina Umar ya sanya mutane suna ya haraba masallaci mutane suna zama a waje wata ran wani mutum ya zo daga Iraq yana ɗaukaka murya yana cikin masallaci yana ta magana yana ɗaukaka murya a sai sayyidina Umar ya sa aka zo da shi yace daga ina kake yace daga Iraq yace to da daga nan garin kake da na sanya in yi maka da na sa jikinka ya yi radadi da zafin duka ce ka dauka kamar ya ka masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa inkari saboda haka wanda ya nuna kan cewar kuma wannan ba wai don hususiyar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam bane a kowane masallaci yana da wannan hususiya saboda dalilin da aka ambata na kan cewar mutane a basu su karatu su su mai da hankalinsu akan karatu yana ɗaya daga cikin dalilan da aka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi illar da malamai hikimar da malamai suke cewa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa naha an tahalluq yawm al-jum'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ai halqa ranar juma'a ma'ana a zauna a halqa a kewaye suka ce abin da yake nufi ya hana a yi a sanya darasi ranar juma'a saboda ranar juma'a akwai mutane da za su zama kan cewa sun shagaltu da yin sallah ko karatun alkur'ani sun zo masallaci da wuri wannan karatun zai ɗauki hankalinsu daga abin da suke yi na ibada tunda abin da ake so idan mutum ya zo ranar juma'a shine ya rayar da wannan lokaci da sallah wa sallama kutiba lahu haka ya zo a hadisin salman wanda ya alwala daga gidansa sannan ya zo sannan ya shafa turare sannan ya zo masallaci wa sallama kutiba lahu ya sallaci abin da aka aka kaddara masa zai yi sallah sannan da liman ya fito ya saurare shi bai yi lagawu ba yayin da ake hudu ba sannan ya yi sallah tare da liman za a yafe masa zunubansa na wannan makon da ƙarin kwana uku to kaga aka kaddarci kaga kenan wannan lokacin na kafin sallar juma'a lokacin da ake so mutum yi sallah tunda an ce wa sallama ku ci mana an ambace shi a cikin jerin gwanan abubuwa kyawawa da ake so a yi dan wannan dalili ne da yasa waɗansu malamai suke cewa da suke cewa abinda ake nufin hudu ba din nan wannan wa'azin da ake na furfudu wanda duk masallacin mu na ahlus sunna za a ga ana yi wannan suna cewa bid'a ne haka shekul uthaymin ya ce kafin liman ya zo saboda lokacin da ake yi lokacin nan wani shi ya mai da hankalinsa addu'a yake ta yi wani ya mai da hankalinsa karatun alqur'ani yake wani ya mai da hankalinsa zikiri yake yi wani nafila yake yi to kuma an zo ana bayani a masallaci dole hankalinka zai koma ka wani sai dai ko ka bar karatun alqur'ani ka bar nafila ka saurara ka ji bayani kuma juma'a ba abin da ake so ka saurara ka ji ba kenan juma'a so ake ka saurara ka tara hankalin ka ji hudu ba ta zama dole shi takon da zaka tafi da shi eh suna yana suna daukar liman wato lokacin da yake yin hudu ba eh ba magana bane magana aka hana na'am to gaskiya a ba lagawo bane tunda lagawo ai shine kai magana idan kace ma idan kace ma dan uwanka an su shine kai lagawo kace masa saurara to idan dai aka ce al insat shine kawaici wa ansat fastami'u lahu wa ansitu saurara sannan ku yi kawai in kawaici ana nufin rashin motsi na gaba wannan zai shi in kuma ana nufin kawai kawaici shine ziyada wajen hada wato ƙari wajen tattara hankali wajen sauraro to wannan ba zai shiga ciki ba wanda ke na jin shine zafi in dai zai tattara hankalinsa kan ya saurara din wanda ke al'aula dai mutum da ya bar wannan gaskiya al'aula barinsa shine yafi to dan haka fassara hudu ba waɗansu malamai sun ce za a iya fassara hudu ba kafin juma'a ko bayan juma'a ko a cikin juma'a to al'aula ya zama to a fasara ta a cikin juma'a tunda babu dalili da ya nuna kan cewa ita hudu ba tilawa ce ta alqur'ani da dole a yi ta da larabci babu wani nassi ma'thuri da dole a karanta shi balanta a ce sai an yi shi da larabci gabaki ɗaya hudu ba za a yi ta da hausa gabaki ɗayan ta saboda haka a yi ta a cikin hudu ba ɗin shine yafi kuma saboda wannan hadisin na ha'anit tahallur duk wani bayani da za a yi kafin zanar juma'a to malamai suna fassara shi da cewa yana faɗa cikin wannan hadisi wannan shine magana Sheikh Al-Uthaymeen kuma gaskiya na ga magana su tana da ƙarfi kwarai da gaske a wannan nahiya kwanaki an yi tar rage rigimar a Niger aka ake aka shine har yasa abin nan aka yi aka mun tambayar na duba maganganun Uthaymeen saboda haka ne masa nake cewa gara din barin barin shine yafi eh bari din shine yafi wanda yake a a akwai hikima a cikin yin hakan to wannan na kawo shi ne bil munasaba saboda ɗaukaka murya ga waɗanda suke son su karatu wanda suke son su wanda suke yin addu'a to shikenan akwai ta tambaya na'am na'am eh hotel ɗinsu e ba shi da abin sallah da zai shimfiɗa a ka shimfiɗar sai shimfiɗa ai shi ai ita shimfiɗa tana maganin da ta sa busassa ballantana kuma wannan ba na ta sa bace muka yakkara don za ka ɗauka asali asalin abu shi ne yana cikin sarki har sai ka ga alamar na kasa sai dai idan waje ne akan yi hukunci da gane idan waje ne wanda yake kana gani ana shigowa da sarki kuma ka san wajen nan waje ne wanda yake na mutane wanda yake ba addini sai ne ya dame su kuma wajen nan za ka ga alamar haka irin dabbar dabbarar su ruwa din nan da sauransu to ta yiwu ya zama tuma wannan ruwan da kake gani giya ne to wannan akan yi hukunci da galibi akan yi hukunci da galibi hukunci da galibi shine ka dauka kan cewa wannan ba shi da tsarki saura ka sai ka samu abin da yake mai tsarki ka shimfiɗa kai sallah a wajen dalilin sa shine hadisin Abu Sa'laba an zo an tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce muna kasa wanda take ta ahlul kitab Yahudawa da Nasara kuma su suna cin abinci su sha ruwa da kwanukansu wanda yake suna cin alhanzir a ciki su sha ruwa su sha giya a cikin kwanukan shan ruwansu ma ci daga cikin wannan ya ce la ta akulu fiha illa Allah ta jidu gairaha kada ku ci sai in kun rasa in kun rasa wani kwanan sai wannan to in kun rasa fagsiluha thumma kulu minha to sai ku wanke sannan ku ci kaga me hukuncin wanke wato koda sun wanke domin hankalinku ya kwanta to koda kuna ganin su tsaftatattu ne ku wanke saboda ku kawar da wannan hukunci na galibi kaga ai a nan wajen an kaddamar da galibi akan asali asali mai tsarki ne to amma tun da galibin halin su shine suna mu'amala da najasa sai a dauka kan cewa akwai abin masu hukuncin najasa ne sai a wanke kafin a yi amfani da su kamar tufa ne wanda yake a abin nan tufa wanda yake ta mutum kafiri wanda yake wanda take kamar wandonsa kamar kana da aboki wanda yake ba musulmi ba yana da wando kai kuma za ka yi sallah kayan ka riga ka wanke kana jin tsoron kafin kana buƙatar wando ka sa to ka san yadda suke yin tunda ba da ruwa suke nuna ba to ba za ka karɓi wandonsa ka ce za ka sa kai sallah ba amma za ka iya karɓar rigarsa eh tunda shi wandonsa din galibi zai zama to baya tsantseni daga barin najasa in ko za ka karɓa sai ka wanke shi kafin ka ka sanya shi na alaikum salam na'am a wannan mutane ne kawai suke yi suke cewa akwai umra iri-iri ce akwai ta maulidi akwai ta rajab ita ce ake ce ma rajabiya babu wata umra ta lokaci da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana falalarta in ba umrar ramadan ba ita ce kadai yace umratun fi ramadan ka hajjatin ma'i umra a cikin ramadan kamar hajji ne tare da ni saboda haka duk waɗanda suke yi inda wannan itikadin ne to sun sun yi bid'a wannan itikadin nasu na'am na'am zuwa mai eh na'am eh a yin tasbihi a cikin sallah bai halatta a jan carbi wataƙila ba sallar da ba da liman din suke ba wani lakani suke yi suna suna jan wataƙila an je wanda ka san akwai wata sallah da ake taran nisfu sha'ban wadda ake karanta kulwallahu dari wadda ake karanta kulwallahu dubu dubu ne ko ba dari bace dubu ne a raka a tsaye a raka daya na'am din raka daya hamsin a ba dari a raka daya goma a dari ake yi ko sai raka goma sallama biyar ko wace raka a dari cikin tarbiya eh ba ta da asali wannan shi kansa jin jan tarbiya a cikin sallah kan aiki ne wanda yake ba shi da alaka da sallah aiki ne wanda yake bashi da alaka da a cikin sallah in ba a cikin sallah ba wannan kuma wani kauli ne daban a cikin sallah dai muke magana in a wajen sallah ne kuma wannan wata magana su tana zuwa ranar sallah to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk